أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da da mu ciki wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu ciki wannan littafi na risala wanda wannan shine darasi na 29 yake zuwa a wannan rana ta 22 ga watan Ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga watan Sha'aban hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1426 da 46 wanda ya zo daidai da 21 ga watan biyu shekara ta 2025 muna fata abin da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana to jiya mun tsaya a karatu wajen inda ake ramakon salloli musamman wa'inda wanda ya suma ko aka sha da shi guba bai farka ba sai lokaci kaza wani sallar zai rama a ciki na farko fahimtar wannan waje yana daga fahimtar lokutan yin sallah ɗin yawa in ana batu kuma kan lokacin yin sallah kamar yadda muka faɗa wato lokaci guda bibbiyu ne akwai farkon lokaci akwai kuma ƙarshen lokaci akwai lokacin da ake kiran shi lokaci na gabatar da sallah al-muhtari mun gane ku to shi lokacin muhtarin ma ya kasu kashi biyu a lokacin muktari akwai farkon lokacin muktari akwai kuma ƙarshen lokacin muktari tsakanin wayannan lokacin muktari ne ga baki ɗaya zaɓaɓɓen lokaci na yin sallah ne kamar yadda ya zo cikin hadisin muwatta mala'ika jibril ya sauko ya gwada ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokutan yin sallan nan a cikin ranaku guda biyu rana na farko ya zo masa a farko farkon lokaci na duk salloli ɗin rana na biyu ya zo mishi a ƙarshen ƙarshen lokaci zaɓe na wa'annan salloli sai dai sallan magriba ne ko da aka yi la'akari sai ba a gane bambanci tsakanin lokacin da ya gwada mishi jiya da lokacin yau ba shi yasa ita take da lokaci guda ɗaya to wannan duk abin da kai a tsakanin farkon shigar lokaci da ƙarshen shi duk daidai ne to amma Uh, bayan wannan duk abin da ya wuce wannan lokacin to ya shiga lokaci na larura larura ne za ta kai ka har ka yi sallah a wannan lokaci ɗin ka wuce farkon lokaci zaɓaɓɓe da ƙarshen lokaci zaɓaɓɓe har ka shiga wancan alal misali kamar sallah azahar lokacin yin sallah azahar ne daga lokacin da ka ga inuwanka ta soma kallon gabas kamar mu eh, ta soma kallon gabas in dai ta kalli gabas to lokacin sallah azhar ya shiga mun gane ko to za ka yi wannan zaɓaɓɓen lokacin sallar azhar ne har sai lokacin da inuwanka ya zo in ka kwatanta shi na daidai tsayinka to wannan duk zaɓaɓɓen lokaci ne na yin sallar azhar sai dai wancan shine farko wannan kuma shine ƙarshe to daga lokacin da inuwanka ya kai tsayinka har ya gota to farkon lokacin sallar la'asar ya shiga kenan shi kuma lokacin sallar la'asar ba zai fita ba zaɓaɓɓen lokacin sallar la'asar ba zai fita ba har sai inuwan ka ya ninka ka bi ko kuma duk abin da ka tsayar da shi a tsaye ka ga inuwan ya ninka shi to zaɓaɓɓen lokacin sallar la'asar ya ƙare a wannan wajen to sai duk abin da zaka sallata daga nan har zuwa faɗuwar rana kana yin sallah ne a larura larura ne ta kai ka kai sallah a wajen na sallah azhar kuma tun daga lokacin da zababban farkon lokacin sallar la'asar to daga lokacin ka shiga larura na sallan azhar in ba larura ba babu abin da zai kai ka ka jinkirta sallah har zuwa wannan lokaci din to haka so sai ya zo kaga larura na sallan azhar yana tafe yana tafa ya zo ya haɗu da larura na sallan la'asar suka yiwo ƙasa nan wajen faɗuwar rana To shi ne wannan bayani sai yau mutum ya suma tun kafin sallan azahar ɗin. Alal misali mu ce sha biyu tun da sha biyu dai rana bata karkata ba. Sai ya suma a wannan lokaci ɗin. To ana tafiya ana tafiya ba shi ya farfaɗo ba ko ya farka ta hanyar ya suma ko kuma irin an shayar da shi guba wanda ya fita daga cikin hankalinsa. bai farka ba har sai da ya rage tsakaninsa da faɗuwar rana bai wuce a yi raka'a hudu ba. In bai wuce a yi raka'a hudu ba, a ce za a yi eh, daidai yanzu nan da ya farko da majinyata suna la'akarin da lokacin da ya farka ɗin. Yawa, ya farka yanzu to shi yanzu kuwa ai za a samu raka'a hudu kafin rana ta faɗi. Mun gane ko? To shi kenan wannan in ya yi allola, ya yi tsarki ya yi allola, to zai rama sallar la'asar ne kawai. Ya zamanto laruran da ya samu ya same shi tun a zaɓaɓɓen lokacin azahar har larurin lokacin sallar azahar. Shi kenan la'asar ɗin kawai zai rama tun da raka'o'i hudu ne. amma idan ya kai raka'o'i biyar daga yanzu zuwa faduwar rana za a samu raka'o'i biyar mun gane ko yi alola a za a samu raka'o'i biyar kafin rana ta faɗi to shikenan zai rama azahar ɗin da la'asar saboda ne ai har ya shiga azahar wannan raka'a ta biyar ɗin ita ta jawo sallan azahar sannan kuma wannan ba wai ana la'akari da shi marar lafiyan ne ya tashi ya yi alola ya yi kaza ba a'a ko da a ce yanzu ya farka ya dawo cikin hayyacinsa amma za a samu raka biyar ga masu la'akari to amma bai tashi yin ma alolan ba maybe sai bayan sallar isha'i to ya sani dai akwai sallan azahar da la'asar a kan shi sai ya so ma kawo su kafin yin magariba da isha'i din yau ba wai sai shi din ne ake tunanin shine yanzu zai yi alola zai yi kaza ba a lokacin ne zai isa a yi alola a yi raka'a biyar eh zai isa yanzu kan mutum ya yi tsarki ya yi alola a samu raka'a biyar to shi kenan ya zai rama a zahar da la'asar in ko ba zai kai biyar ba raka'a hudu ne kadai za a samu ko raka'o'i uku ko biyu ko ɗaya ne kai ranar nan ta yi kusan faduwa amma ai har za a yi alola har za a yi tsarki a alola za a maraka da kawai za a iya samu to shi kenan sallar azahar ta tafi sai rama sallar la'asar mun gane ko to wannan fahimtar wannan wajen domin a kan shi za a ɗora magana na wanda kuma larura ta zo mata irin na masu jini na al'ada ko jini na aihuwa wayannan jinnai ne guda biyu na haila ko na nifasi su ne suke sa mace ba za ta yi sallah ba amma saɓanin wannan jini duk wani jini da zai fito baya hana mace yin sallah in dai ba na haila ko na aihuwa ba shine jinin al'ada ko kuma jini na aihuwa su ne kaɗai guda biyu saɓanin wannan babu wani jinin da yake hana mace yin ibada amma idan waɗannan sun zo to shikenan za ta dakata daga yin ibada ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba to amma in aka zo jini ya ɗauke azumi kaf za ta rama amma ba za ta rama sallah ba to sai irin wannan larura ya zo mata na ɗauki sallolin ranar ashe ita ba ta yi ma sallan ba ne ga baki ɗaya ba ta yi azahar ba ba ta yi la'asar ba har rana ta faɗi. Mun gane ko? Rana da ta zo faɗuwa kuma kafin ta yi azahar da la'asar sai al'ada ya zo. Mun gane? To, za a duba wannan al'ada, shi yasa matan ake so su zamanto su ma masu ilimi. Mun gane ko za a duba wannan al'adan da yaushe ya zo mata a wannan rana ɗin. Idan al'adan ya zo mata alal misali da azahar ne lokacin sallah azahar yayi bata yi sallah azahar ba shikenan sai al'ada ya zo daidai wannan muktari da muka faɗa ko in ya zo mata ko ko mu ce ma ya zo mata tun sha biyu kafin azahar to ita wannan kaga babu azahar babu la'asar har sai ranar da ya ɗau ya yanke to shikenan sai ya zo mata a daidai muktarin sallan azahar sai al'ada ya zo mata ko aiwa ya zo jinin aiwa ya zo to shi kenan wannan kaga ai ya zo mata daidai lokacin sallah so da haka wannan baya kanta mun gane ko sallah ya fada kanta to yau sai jinin ya zo mata kuma a ƙarshe kafin rana ya faɗi to za a duba yanzu ranar nan kafin ya faɗi raka'a nawa za a samu ba ta yi ta ko ba ta yi azhar ba ta shagala wani al'amari ya ɗauke ta na larura wanda ba ta yi azahar ba ba ta yi la'asar ba mun gane ko sai al'ada ya zo mata to sai a duba da yaushe ya zo a ya zo mata ai lokacin da ya zo mata za a iya samun rakawo'i biyar kafin ranan ta faɗi in har za a iya samun rakawo'i biyar kafin ranar ta faɗi al'adan ya zo to still ta yi al'ada a lokacin sallan azahar da la'asar bi ma'ana in al'ada ya ɗauke ba za ta rama su ba saboda lokacin ana nan da cikin larurin lokacin amma sai aka zo sai aka samu kuma al'adan da ya zo ai bai wuce mai alola ya yi alola a yi raka'o'i hudu ba rana za ta faɗi magriba za ta yi to shikenan al'ada ya zo mata ne a lokacin sallar la'asar sai dirran da al'ada ya ɗauke sai ta rama azahar daga raka'a hudu raka'a uku raka'a biyu raka'a ɗaya ne ma za a samu rana za ta faɗi to shikenan za ta rama wancan sallan azahar la'asar ko ba za ta rama ba saboda ne al'adan ya zo mata a wannan lokaci mun gane ko to hakan nan wajen ɗaukewa shine ma ya fi wahalarwa tunda dai nan dai akalli dai lokacin sallah ana ba da ita a lokacinta amma lokacin ɗaukewan al'adan kuma sai al'adan ya ɗauke mata rana zai faɗi amma za a samu rakawo'i biyar cikakku a ce wannan rakawo'i biyar ɗin an yi wanka an zo an tanaji abin nan sallah za a samu dai rakawo'i biyar to shi kenan ta samu tsarkin tafa a lokacin azahar da la'asar bi ma'ana za ta yi sallan azahar da la'asar kafin magriba mun gane ko kamar yadda in al'adar ne ya zo kaga ba za ta yi to haka kuma in tsarkin ya zo za ta yi su to sai aka sake dubawa sai aka ga to ai tsarkin nan ya zo ba za ba zai wuce a samu raka'o'i guda hudu ba raka'o'i hudu kawai za a samu sai rana ta faɗi to shi kenan wannan da tsarki ya zo ya zamanto ta kasance mai tsarki a lokacin la'asar ne kawai sai ta wurgar da azahar to tun daga raka'o'i hudu uku biyu ɗaya ko da raka ɗaya za a samu kafin rana ta faɗi a ce an yi alola an yi wanka an zo an yi sallah raka ɗaya kawai za a samu to na ƙarshen nan shine za ta biya wato la'asar a zahar ya riga ya wuce a wancan to wannan shine karatun kuma inda za mu tashi a gaba a yau ɗin nan malam yake cewa na'am Eh. Na. Eh.
akwai zafin ciwo a jikinsa.
Eh.
Ko kuma wanda aka wa aiki operation.
Mm.
Shi ya farfaɗo, amma ga sa wanda za su farfaɗo suna ta musamman Ina suke ba.
da suke ba.
Eh.
Kuma wayan su.
Eh wanda aka masa operation shi ma ana masa wannan allura na wannan tafiyar da zafi ko na tafiyar da hankali ko? Eh, da na tafiyar da hankali ake yi. Ko da ke ya danganta da irin operation ɗin. Yanzu ana yin na tafiyar da zafi wani ma yana gani ake operation ɗin idansa biyu. Shi wannan in dai na tafiyar da zafi kawai aka yi aka yi operation to wannan shi kan sallah ma bata faɗa a kan shi ba. Duk ran da ya warke ko kuma ya samu yadda zai yi sallah inda da akwai wanda suke kusa da shi to ko taimama ma in ba za a iya yi da ruwa ba zai yi na farko kenan amma wanda ake musu operation sai ya tafiyar da hankali bai san halin da yake ciki ba sai ya farko ya farfado to ko da ya farfado in ba ya zamanto kan ba yana nan cikin wannan wani zai farfado yana bige-bige da sauransu wannan ma ba hankali a ciki sallah dai a wannan lokacin an ɗauke ta a kan shi har sai lokacin da nafs eh, jijiyoyinsu suka dawo suka suka ya dawo normal to a wannan lokacin za a duba ya dawo normal a daidai wannan lokaci yau to an duba lokacin to shine za a yi wannan lissafin yawa in na wajen faduwar rana ne ko kuma na fitowar alfijir to sai a yi wannan lissafi din zai kai kaza to shikenan yan akwai sallah kaza da zai rama kaga ai ya farfado din ya dawo normal din amma wataƙila ba zai iya tashi ma ya alola ba to sai dai a sai to duk lokacin da zai samu zai iya yin sallah din to a wannan lokacin za a faɗa masa akwai sallan kaza domin ka farfado lokacin sallan kaza na nan bai riga ya fita ba wannan shi ne sarkin rigima ta iso to in dai za ki yi rigima za ki fita yanzu nan zauna kawai ki ji karatu na'am to shine malam yake cewa a nan ah, ina ne za mu tashi wa in hadat ko wa in hadat idan mai larura na haila ta yi al'adanta ya zo le hazar takadira a wannan ƙaddarawa ɗin na lokutan nan to lan taqdi ba za ta rama ko ba za ta biya ma hadat fi waqtihi abinda ta yi haila a lokacin shi ba mun gane wa in hadat li arba'i raka'atin in ta yi haila a daidai linda za a samu raka'o'i hudu minan nahari na daga rana raka'o'i hudu za a samu sai rana ta faɗi fa aƙalla ko kuma ma raka'o'in da ba su kai hudu ba kamar raka'a uku raka'a biyu yace ila rak'atin zuwa raka'a guda auli salasu raka'atin ko kuma sai ta yi hailan nan za a samu raka'o'i uku ne minan laili na daga dare kafin fitowan alfijir ila rak'atin shi ma zuwa raka'a guda za a samu raka'a ɗaya ko raka'a biyu ko raka'a uku to wannan me za ta yi qadatis salatul ula sai ta rama sallah na farko sallah na farko a cikin rana shine sallah azhar sallah na farko a cikin dare sallar magriba to ya zamanto ta yi hailanta a sallar la'asar da sallan isha'i amma tana da tsarki a sallan azhar da sallan magriba wannan duk yana faruwa ne a ce ba ta yi sallan magriban ba ba ta yi isha'in ba har zuwa wancan lokacin kuma sai hailan ya zo mata yawwa in ka je zaure za ka ga a zaure ana sa wani allo da ƙasa a kai mun gane ko ana kiran shi allon darbi to wannan allon duk akai ake yin wannan bayanin eh bayanin sai an yi ta zana maka to gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan yau wato amfanin wannan allo kenan a cikin zaure duk abin da yake na lissafi a kan shi ake yi yawa sai malam ya ce wa in kana minan nahari in ya kasance na ne muke ne na na baban gida yawa qadatis salatul ula ko fakat waqtilifa an yi sabani fi haidha sai yau tayi hailal li arba'i raka'atin inda aka samu za iya samun raka'o'i hudu minan laili na daga dare faƙila wasu malamai suka ce misal zalika misalin abinda muka faɗa ne wakila aka ce kuma ina hadat fi waqtiha tayi hailan nan fa a cikin lokacin ta menene abinda malamai suka faɗa wasu malamai suka ce a'a za ta biya magriba da isha'i wasu malamai suka ce a wannan isha'in kadai za ta biya dalilin dalilin wannan din shine magriba ita rakawoyinta uku ne ba hudu ba ba kamar azhar da la'asar ba yawa rakawoyi uku ne to in rakawoyi hudu ne kuma ya rage na daren fa ya za ta yi shine wasu malamai suka ce a to ita ma ta yi magriba da isha'i wasu suka ce a'a a wannan lokacin kawai isha'in ne a nan ne kawai ta yi haila ɗin. Yawwa. Fala ta kabi ma in haila ya zo a wannan waje suka ce to ba za ta biya waɗannan salloli na magriba da isha'i ba. To wannan batun biyan sallah ya ƙare a nan. Malam ya ce wa man aikana bil wudu'i wa shakka fil hadasi ita da alwudu'a duk wanda ya sakankance lallai ya- na yana da alola lallai ka yi alola amma wa shakka sai wannan mutumin ya yi kokwanto fil hadasi shin ko akwai hadasi amma ya tabbatar kan ya yi alola sai yana kokwanto a cikin hadasi hadasi bi ma'ana abin da zai karya alolan shin ban yi rihi ba kuwa kaga tun daga cewa ku wannan kokwanto ya shigo mala ya ce ibtada alwudu a wannan ya soma alola kawai alolan shi wancan da yi- da ya tabbatar da ita tana nan wannan to ya warware ta eh kokwanton da ya yi ya warware wancan alola din shi yasa muka faɗa nan tuntun muna cewa ba a yin ibada cikin kokwanto wa man zakara fi wudu'ihi shay'un duk wanda ya tuna alolan shi akwai wani abu mimma huwa faribatun wanda farilla ne minhu daga daga wannan alola din sai ya tuna bai yi ba bayan ya gama alola sai ya tuna ai bai yi wannan farillan ba ma'ana kaman bai wanke fuska ba ko bai wanke hannu ba ko bai yi shafan kai ba mun gane ko ko bai wanke kafa ba sune farillan alola mun gane ko to fa in kana bil qurbi in a kusa ne ya tuna bai tashi ya tafi ba to a ada zalika sai ya dawo ya wanke abun wankewan ko ya shafi inda zai shafa wa ma yalihi da abin da yake bin sa ka gama alola sai ka tuna ai ka gama alolan nan fa sai baka wanke fuska ba fa to in ka wanke fuskan sai ka bi da wanke hannaye da shafan kai da kuma wanke kafafuwa da shafan kunne da wanke kafafuwa wannan in a kusa ka tuna Eh, wa in ta ɗawala in ko ya yi tsahi tsakanin tunawan da yin alolan to a ada fakat a ada a ada hu fakat ya mai ya ya sake wan ya mai da ya wanke wannan abin da ya manta shi kadai ba zai ce zai biyo da sauran ba wanke fuskan kawai zai yi shi kenan ya wadatar wannan na biyu kenan wa in ta'ammada zalika in ko da gangan yayi haka kawai ya bar wanke fuska to wannan ibtada alwudu a shi ma ya sake sabon alula in ɗala zalika in wannan din yayi tsahi amma wa in kana wa in kana kad eh, to wannan in ɗala zalika wa in kana kad salla in a duk cikin wannan larura da aka kawo ashe ba wai kawai ya tuna bayan alula bane har ma yayi sallah sai da yayi sallah sai tuna alulan da yayin nan bai wanke fuska ba ko kuma bai wanke hannaye ba muna magana akan farillan alula ne ko kuma bai yi shafan kai ba ko bai wanke kafafuwa ba iyakacin farillan alulan kenan guda hudu mun gane ko na aiki in ka cire niyya ka cire gagga- eh, gaggautawa da kuma cuccuɗawa su ne suka cika bakwai ɗin amma na aiki kan da za ka gani a zahiri farillan alula guda hudu ne kamar yadda suka zo cikin aya idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum shikenan iyakacin su wanke fuska wanke hannaye shafan kai wanke kafa farlan alola na aikace kenan wanda ake ganin sa a aikace na baɗini guda ɗaya ita ce ɗaura niyya ɗin sannan kuma sai abin da yake tsakanin wanke fuska da wancan wajen wankewa ciccuɗawa da kuma gaggautawa alfauru mun gane ko sun cika bakwai kenan to sai bai tuna wannan ba sai da ya yi sallah sai tuna bai tuna ya tuna ashe bai yi ɗaya daga cikin wayancan guda hudu da aka lissafa ba to a ada salatahu wannan zai mai da sallan shi abadan har abada saboda ya bar wani farilla ne a cikin allolan shi mun gane ko wayin zaki to in ko ba ba ba farilla bane fa in kaman kurkuren baki ne ko shaƙa ruwa ko dawo da shafan kai ko shafan kunnuwa ko wanke hannu zuwa nan wayannan su ne sunnoni a cikin alola mun gane ko shine nan ma malam yace wa in zakara in ko ya tuna misalin mabdan mabata misalin kurkuren baki wal shaku da shaƙa ruwa a hanci wa masul uznaini da shafan kunnuwa to fa in kana qariban in a kusa yake fa ala zalika ya mai ya aikata wannan wa lam yu'id ma ba'dahu ba zai mai da abin da yake bayan wayannan din ba kawai ka tuna baka kurkura baki ba kurkura baki shikenan an cika wannan alula din sabanin in wanke fuska ne ka tuna baka yi ba za ka wanke fuska sannan ka biyo da abin da yake bayan wanke fuska din har ƙarshen alula to shine malam yace fa alahu wa lam yu'id ma ba'dahu wa in tadawala in ko wannan yayi tsahi fa na'am to fa'ala zalika ta dawala yayi tsahi maybe halama har an yi sallah mun gane ko to fa'ala zalika ya aikata wannan lima yastaqbal saboda abinda zai gabato nan gaba amma walami idma salla qabla ba zai ba zai mayar da ba zai sake abinda ya riga ya sallata qabla an yaf'ala zalika gabani ya aikata wannan din ba ka yi alola ashe baka yi shafan kunnuwa ba mun gane ko ko ba baka kurkura baki ba ko baka yi shakar ruwa ba eh, shakar ruwa a hanci to shikenan bayan kuma an yi sallar asbahi to ya za a yi ka in kana da nufin ci gaba da rike wannan alola din shine sai ka aikata wannan limayi sakbali saboda abin da zai zo nan gaba in za ka yi wa'yansu salloli din ka gashin ma baka da wannan ba ma sai ka aikata ba mun gane ko na'am to in kuma ya kasance kafin ka yi sallah ne fa to wannan ka aikata shi shi kadai ba sai ka dawo da abin da ka yi na aikin alola a bayan shi ba wannan kenan shi ma an gama malam ya ce wa man sallah duk wanda ya yi sallah a kwana nan ko eh lallai lokaci lokaci ne ma yayi sai mu tashi wa man salla ala mawdi dahirin min hasirin eh shi ma wannan akwai abin dubawa a ciki wanda yi salla a inda yake da najasa ya zai yi wanda yi salla ga najasa a nan nan kuma wajen mai tsarki ne ya zai yi wanda ya yi salla sannan kuma tufafinsa na ɗauke da najasa ya zai yi wanda ya yi salla tufafinsa na taɓa najasan ya zai yi wanda ya yi sallah najasan tana motsi shi kuma tufafinsa na tabawa ya zai yi hukunci wajen guda biyar ne ko shida eh a wannan waje din shine karatun da zamu yi gaba insha Allah kuma ban sani ba ina ganin a yau ma dai zamu rufe wannan karatu din sai bayan azumi ina ganin zan yi tafiya yau din kasan kuma yau juma'a ko tafiya din ranar juma'a tukunna kafin in har alfijir ya fito tafiya ranar juma'a makaruhi ne inda ka tabbatar inda ka je ba za ka je ka samu sallan juma'a ba to ka yi tafiya ranar juma'a makaruhi ne na farko shi ka'idar ranar juma'a kan tafiya kenan in har za ka yi tafiya ranar juma'a tafiya cikakkiya to ka yi tafiyan nan kafin alfijir ya fito kai ka kama hanya eh amma in alfijir ya fito ranan kenan ta zo to saboda girman juma'a nan ake so fa ka yi sallan juma'a kafin ka yi tafiya yawa amma har in ka kirkiri tafiyan kamar yadda zan yi zan yi tafiya a kan makaruhi amma in ba zan samu sallan juma'a can inda na je ba to amma in zan samu ma sallan juma'a to aini matafiyi ne ka sallan juma'a ma ta faɗa a kaina ka gani to martaban na juma'a ake kiyayewa to akwai inda ma a ranar juma'a tafiyan yake haramun shine ka kirkiri wannan tafiya bayan an kira sallah an kira sallan da liman zai hau kan mimbari to wannan haramun ne ma ka ce zan kama tafiya a lokacin eh can cikin suratul juma'a fas au ila zikirillah to idza nudiya li salati min yawmil juma'ati fas au to wannan amru wujubin ne al'amari ne na wajibci to shi ba za ka yi tafiya ba har in liman ya hau kan mimbari to ba za ka yi ba za ka kirkiri tafiya ba saboda kwata-kwata ma ai ba za ka samu sallan ba da sauransu to wannan shi kuma haramun nema kamar yadda sauran ciniki ba za ka yi ba daura aure ba za a yi ba wane ne duk ba za a yi su ba a inda liman yana kan mimbari har sai an yi sallah an sauko to kaga tafiyan kuma yana ganin kamar zan dan jima a can inda zan je saboda haka karatun ma gaba ɗaya za mu tsaya da shi akan darasi na 29 sai Allah ya kai mu bayan sallah kuma za a ci gaba insha Allah abinda muka karanta muka dace cikin waɗannan kwanaki Allah ya sanya albarka a ciki Allah kuma ya sa mu yi aiki da abinda muka fahimta daidai gwargwado inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam eh Na'am. Eh. Karfe biyu a can. Na'am. Eh. a can to sai na tafi mm.
kuma na je can na samu to ita wannan tafiya akwai wannan harancin ko babu babu babu wannan tunda ai ka ƙidanye lokaci ɗin ai ka san duk wayannan hukunce-hukuncen suna canzawa da canzawan zamani da sauransu da canzawan lokaci suna canzawa da can- canzawan waɗannan lokaci din tunda an fahimci ya gashi zaka je ka samu sallah a wajen babu wani laifi in dai masallacin da ka bari din masallacin juma'an ne ka san masallacin kunnen na wannan ma'aikata ban san inda aka mai da shi na juma'a ba yawwa da masallatan juma'o'i da ake yawan buɗe su barkatai a ƙauyuka ƙauyen da babu babu nika sai sun ɗauka sun kai wani gari amma kuma sun iya yin masallacin juma'a gara su yi na- eh, su yi injin nika da su yi masallacin juma'a mun gane ko ƙauyen da babu babu mahauci inda za a yi malam baban gida ba da kai muke yi ba mafi inda ake yin tsire a ƙauye amma a yi masallacin juma'a ko babu abin nan a a wannan ya yi yawa ya yi yawa mun gane ko Eh, em, menene hikima na sallan juma'a sai zamanto an rushe shi ai hikima na sallan juma'a shine a samu taruwan ku gabaki ɗaya kowa ma ya ga juna kowa ya gaisa da juna kowa ya waye da juna yawa to amma kai daman kana can a zaune kuma ka sake zama a zaune har har rama har rama na gani daga ƙauye a ƙauyen da ake sallan juma'a amma wani ya fito ya sayi rama daga tilda ya koma to ina shi ina sallan juma'a ina shi ina masallacin juma'a ba gare ya je ya yi noma ba saboda haka mu kiyaye waɗannan akwai wanda juma'a ta faɗa a kansu ba sai sun je ba in waje kai farsaki hudu tsakaninka da masallacin juma'a ba sai ka je ba ka yi azhar ɗinka a wajen yau amma wannan buɗe masallatai da ake yi waje ɗan ƙanƙani a buɗe masallatai wajen da ba za a iya kiran shi gari ba a buɗe masallaci wajen wane ne ya aike mu ko gishiri ma ba za a samu a garin ba an zo gari a gishiri malam abakar za a samu gishiri ai baya haɗa faɗa da yawa ba mutum goma a cikin garin duka in kun tashi da safe ina kuke zuwa nan kuke zuwa sannan kuma kun je kun yi sallan juma'a to wa zai muku sallan juma'a a can bayan sai dai fa daga nan kuma ku tashi ku koma can ku domin ku je ku yi sallan juma'a in za a bar na garin ne ba su kai mutanen da za su yi sallan juma'a ba to gashi nan dai ana ta yi to saboda haka a kiyaye wannan abin duk da ya tabbata yana nan cikin littafi in za a yi sai a duba littafi ba abin da muke ganin shine ya fi mana a yau ba ba abin da muke ganin wannan shine ya fi kyau ba a menene ya fi tabbata a cikin alkur'ani da hadisatu da kuma fahimtar malaman nan har gobe har jibi har duniya ta nade ba za mu kure ba yau ba za mu kure abin da suka karantar da mu ba to mu zaya a kan shi mu bi sau da kafa shine dacewan mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wajen sallan juma'a nan Eh,
idan aka kira sai da yake muna da masallatai da yawa haka.
to ka ji wani rikicin. Wanne ne zaka bar yin aikin?
Yawwa wanne za ka bari sai ka bar aiki ka tafi ana kiran sallah sai ka bari ka tafi.
To, eh ana da masallatai da yawa. Lokutan sallan juma'a kuma sun bambanta. Eh, Kana kasuwa so.
kai kana kaso to shikenan wanda zaka bari ka tafi shine masallacin juma'an da zaka je masallacin juma'an da zaka je ka yi sallan juma'a din to a lokacin da aka kira sallah liman zai hau kan mimbari to a lokacin ne zaka bar komai da komai ya zamanto haramun a gare ka ka yi wani abu in ba hidiman tafiya masallacin juma'a ba wannan masallacin da zaka yi sallan juma'a cikin shi mun gane ko sa ya sabanin irin yanzu in kace zaka tafi a yanzu duk lokacin da aka kira sallan juma'a liman zai hau akwai masu da'awar yin sallan juma'a nan fatin karfe tara to kaga kana so ka ce min idan a garin nan akwai mai yin sallan juma'a karfe tara to ni ma bari na bar aiki na karfe tara bayan ni sai karfe ɗaya zan je na yi sallan juma'a ko sai karfe biyu to saboda haka za ka yi aiki ne da shi lin da za ka je ka bi wannan liman sallan to da shi ne za ka yi aikin barin abin da aka ce a bari in ba wai da duk sauran abin nan na na wannan ba
to kamar shagon haka kana da yara da yawa eh wannan yana zuwa wancan masallacin wannan yana zuwa wancan in an kira sai wani ya tafi shagon dai ba za a rufe shi ba eh wannan sai zai dawo sai ya tafi wannan kuma sai ya tafi to malam baban gida yana tambaya akan sallan juma'a amma kuma ga ɗan kasuwa inda muke da masallatai da yawa sai wannan a zaɓi ya je wancan masallacin kafin ya dawo wannan kuma sai ya je wancan kaga dai shi shago ba a rufe shi ba malam baban gida shago na waye
na na na, na mutum ɗaya ne shagon nawa kamar mu ce naka Eh, to saboda haka lokacin da zaka je sallan juma'a ka rufe shi ko da kana da ma'aikata guda ɗari ne ina wane ya tafi sallan juma'a wannan shi ma ish'ari ne wato nuna cewa girman Allah da kuma girman abin da aka je yi ne. yawa ba wai wannan ya dawo to kai rike nan sai ka tafi dan zai rike a mazaunin gadi Eh, an tafi sallan juma'a amma ga cin daga kayan duk a waje yana gadin wannan a banda batun sayarwa domin hukuncin a kai kanka ne ba hukuncin ba a kan yaronka ba ne hukunci ne a kanka kai mai wannan kaya mai wannan dukiya kai da kake yin sallah ɗin. hukuncin a kanka ne su je su yi sallah da inda za su je su dawo su- su yi gadin dukiya yau amma kai kai in zaka tafi to wannan hukunce hukunce fa suna nan a kanka na a daina wannan na haramun ne a yi kaza haramun ne a yi kaza haramun ne a yi kaza wallahu alam wannan dai shine dai ya fi a kauce ma waɗancan abubuwa ga baki ɗaya Allah ya ce mace sallallahu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم sannan.